الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا يسأل وجوه النيرة الطيبة أحييكم خير تهية على هذه الأرض إطلاقا لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعنا مسلمين gashi Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi iko nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba haduwa don karatun alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauka wato mukan nakan yi bayani mutane za su yawa maki na tace gwargwadon yadda ya sauka gwargwadon yadda za mu iya duk yadda ka kai alƙur'ani ilimin da yake cikin sa ya fiye da za ka yi bayani sai dai ka ɗebo gwargwada abin da ka ɗiba ka faɗa ina fatan an fahimta ko ina fatan Allah ya mana dace da fatan ba a manta ba jiya mun kawo ƙarshen wato sura ta gaba suratul adiyat ko wato mun karanta ta ko har ƙarshe to yau sura da zamu tashi a kanta wato suratul qari'a wato sura ce ta kwankwasa ko ba wuta suratul qari'a sura mai kwankwasa wato ma ce mai kwankwasa ta shi kiyama ina fatan ko gane ko ko yau ita ce zamu ko ko ita ce zamu karanta mu ji abinda malamai suka faɗa sannan mu faɗi wasu daga cikin alamomin tashin kiyama wato taƙaitattu ba za mu faɗe su duka ba za mu faɗi yankan ko ko mu faɗi sunayen ita kiyama ɗin yan kaɗan kiyama tana da sunaye masu yawan gaske da kalamomi masu yawan gaske wato bari dai kada in cika mu da surutu ita suratul qari'a makiya ce ita ma kamar waɗancan sauran surun bari mu ji me Allah yake cewa a ciki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القارعة مكية وهي أشر آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش وبسم الله الرحمن الرحيم القارعة wato mai ƙwanƙwasa mai taɓa zuciya nan an kirawo ita ranar tashin kiyama da sunan mai ƙwanƙwasa zuciya wato gurare da dama wato ana kiranta da sunaye masu yawa wato kamar yadda malam ibn al-jawzi ya faɗa malam abawa al-bayan kai ko malam muhammad al-amin shinkiti yace ana kiranta al-waqi'a kamar ta zo farkon sura ta al-waqi'a ana ana kiranta qamma ana iya kiranta sakha ana iya kiranta al-azifa ana kiranta qari'a da sauran sunaye kamar yadda wani malami ya faɗi sunayen anan da yawan gaske da ya tsara sunayen tashin kiyama a wani guri ana kiranta sa'a lokaci kamar yadda Allah ce inna sa'ata to anan ne yayi daidai Allah ya ce inna sa'ata atiyatun atadu wato tashin kiyama da yake da yazo atadu ukhriya inna sa'ata atiya tashin kiyama mai zuwa ne aka da ukhriya dan nace da koyi ta inna ce ranar ranar da za a yi mai mummuna aiki zai ki mai kikkiawan aiki sai to saboda ta aka da ukhriya me yasa nake koyewa litazza kun nafsun dan a sakata ko wata rabi ma ta sa'a da abin da ta aikata shi yasa Allah ya koya suran ta kiyama kun ji an kira ta sa'a a can gurin ko a wani guri an kira ta yawmul basi kamar yadda Allah ce laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil basi fa hadha Allah ya ce laqad labistum fi kitabillahi kun zauna bi ma'ana fi ay ma'a kitabillahi tare da lissafin Allah shine alqur'ani ila yawmul ba'th zuwa ranar sakamako ko ranar tayarwa wa hada yawmul ba'th wannan ita ce ranar tayarwa ranar tashin kiyama kenan kaga tashin kiyama ta samu suna har yanzu ba har yanzu ana kiran ta yawmul din kamar yadda Allah faɗa a cikin suratul fatiha ko kana ya tana ala ramma Allah ya ce maliki yawmul din sarkin ranar sakamako ko kuma maliki yawmul din wannan ranar sakamako malamai sun ce wannan ikhtilaf tanawwu ne shine maliki shine malik shine sarki shine mallaka ina fatan ranar ko mu mallaka ranar sakamako haka nan ana kiranta yawmul hasrat wato ranar bakin ciki ranar nadama kamar da Allah ya ce Allah ya ce wa anzirhum kai musu gargadi gargadin da za ka yi musu na yawon hasarata ranar ranar bakin ciki da nadama mutum zai yi zai yi nadama me yasa bai aiki iri kaza ba ko aiki kaza da yayi yayi kadan da yayi da yawa ina fata an gane ko ko kuma kaza da aka ce a yayi me yasa bai yi ba shi yasa ake cewa yawon hasarata alhasaratu ba tare da gobe bakin ciki da nadama to tashin kiyama ranar nadama ce har yanzu ana cewa ta addarul akhirah wato ita ce addarul akhirah gidan wato lahira sai Allah wace Allah Allah ya ce tilka darul akhirah wancan gida na lahira an nuna shi da nisan da wancan wato da kuma ta ce tilka wasta darul akhirah naj'alu halil ladina la yuriduna quluwan fil ardi wato muna sanya ta ne ga wanda ba sa nufin wato girman kai a ban kasa ko jiji da kai a ban kasa wala fasada ko barna wato mu ne muka yi wannan an gure ce وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الله يشي وإن الدار الآخرة للي يجري الآخرة لهي الحيوان واتوشيني جدا نرأيوا لو كان يعلمون إنما سلسل har yanzu daga cikin sunayenta na shida ko na bakwai yau matanad ana kiranta ranar tanad ranar kira kamar yadda ce inni akhahu alaikum yau matanad ni ina ji muku tsoron a kisar fir'auna da mu'mini fir'auna kenan ko ina ji muku tsoron ranar kira wannan ya kira wannan ya kira amma kiran ba zai yi amfani ba sai wanda ya abin da Allah ya ce wato yau mutana da ranar tashin kiyama ce darul qarar ana kiranta darul qarar shine na bakwai ko takwas inda Allah ya ce wa inna al-akhirata lahiya ko inna wa inna al-akhirah hiya darul qarar wa inna al-akhirata hiya darul qarar lalle lahira ita ce gida na dawama wato gidan tabbata yawmul fasli ana kiranta ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kamar yadda Allah ya ce hadha yawmul fasli allazi kuntum bihi wannan ita ce rana ta rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wanda kuke ƙareta ku kafirai da ba ku yi imani ba wannan duk suna da na rata shi kyama jama'a don girma al'amarinka a wani guri Allah ya kira ta yawmul hisab ranar sakamako lissafi wato a lissafi duk abin da ka aikata daga ranar da aka haife ka har ranar da ka koma ga ubangiji duk ranar tashin kiyama ce kamar yadda Allah ce wa nufika bisore a ihu alarama wato abin nan a wani guri yace hada ma tu aduna liyawmil hisab wannan shine abin da ake muku alƙawari tun anan gidan duniya ga ranar lissafi wato ranar lissafi da za a lissafa duk ayyukan da kai wannan ranar tashin kiyama ce suna na goma sha ɗaya yawmul wa'id ranar narko ranar azaba kamar yadda Allah ya ce wa nuzika bis-sur zalika yawmul wa'id za a yi huda cikin tsaho wannan ita ce ranar narko ranar azaba ranar tashin kiyama yawmul khulud ranar dawama ranar tashin kiyama ana iya kiranta ranar dawama har yanzu kama qala ta'ala udkhuluha bi salam zalika Allah ya ce udkhuluha bi salam ku shige ta ita wannan aljanna da aminci na Allah zalika yawmul khulud wannan ita ce ranar dawama ranar da in ka dawama kenan in ka samu gidan ka samu ba ranar fita idan ni'ima ka samu ka samu babu ranar fita idan daraja ka samu ka samu babu ranar fita yawmul khulud kenan akwai ranar fita ce kuma rewa yawmul khuruji kamar yadda Allah ya ce yawma yasma'una sayhata bil haqq zalika Allah ya ce yau mai suma wani sahata bilhaq ranar da za su ji wato irin wata tsawa tsawa ta gaskiya ko tsawa da gaskiya tsawa ta mala'ika zalika yawmul khuruj haka ne ko wannan ita ce ranar fita ku dinga sauraron malaran mu'min zalika yawmul khuruj wannan ita ce ranar fita wato ranar da za ta tashi daga kaburbura ina fatan an gane ko suna na goma sha hudu daga sun suna tashi kiyama alwaqi'a wato mai aukuwa ko kana iya tuna da ramma Allah ya ce idza waqa'at alwaqi'a idan mai aukuwa ta auku wata ce mai aukuwa tashin kiyama wato aukuwa ta dole wato idza zarf ne lil zaman al mustaqbal da'iman idza في محل النسب الظرفية الزمانية للمستقبل دائما دي إذا تضو تنازوا أن أكون ظرفية زمانية كما للمستقبل تو أما أنا أنكات إذا وقعت الواقعة إذا من أوقوة تاوكو بمعنى قد وقعت الواقعة من أوقوة تلغى تاوكو دولي تقوم الله يتمنني Allah ya ce laisa li waqatiha kadhiba wato aukuwarsa ita tashin kiyama wallahi ba ƙarya bane ita kuma idan ta zo ga yadda za ta yi inda Allah khadibatun za ta daga wasu ba dan kowa ba ba kowa ba ba a san kowa ma bai san shi ba amma ra ta kiyama ya daga shi ta daga ga can ta tafi gidan aljanna khadibatun mai dan kafarwa mai kaskantarwa dan wani jikan wani dan malam wani dan gidan gwamna wani dan gidan mai kuɗi wani dan gidan mai arziki ko mai jama'a wani khafi ba sun sadan kofar da shiga ta yi wuta jahannama da shi khafi ba sun rafi'a a wani lokaci ne wani alarama Allah ya ce a lokacin da wannan zai faru mai darajar ya zama bashi da darajar mara darajar Allah ya bashi darajar idza rujjatul ardu rajja yayin da kasa ta girgiza girgizawa kuwa wato lokacin da wato kasa ta karkada sai bayan wannan kuma wasatil jibalu basa daidaita duwatsu daidaitawa ko wannan duwatsu dai da kuke ganin kudan nan wato a nike su a markaɗe su su zamo kaman wura suna tafiya ban kasa shine wasatil jibalu basa ya za su zamo ko kuma fakanat fakanat haba'an mun basa ko Allah ya ce ba kana sai duwatsun nan zama haba'an kura mun ba sa ba daidaitawa waɗannan su ne sufofi na goma sha hudu daga cikin sufofin ranar tashin kiyama to akwai kuma alhaqa wato mai riska duk inda kake sai ta riske ka a zaune ta riske ka da lafiya ta riske ka ba lafiya ta riske ka babba ta riske shi karami ta riske shi mace ta riske ka namiji ta riske shi tsoho ta riske shi babba ta riske shi mai shugabanci ta riske shi wanda ake shugabanta a riske shi sarki a riske ka fadawa a riske ku gwamna a riske ka gwamna a riske ka kwamishinoni a riske ku shugaban kasa a riske ka ministoci kuma kowa ba wanda za a bari sai a riske shi ita ce ran tashi kiyama ko kana iya tuna ina ne Allah rama na'am Allah ya ce alhaqatu mai riska mal haqa wa sana da kai abada ke kira mai riska sai Allah ya ce ko menene ya sanar da kai wannan abada ake faɗa mai riskan nan nawai ita ce ranar tafi kiyama me zai kasance a wannan ranar mun ƙara mata suna irin na farko da muka fara da shi kazzaba samudu samuda sun kare sun karyata ba su kare ba wa'adin hadda adawa bil qari'a da mai kwankwasa wannan wato mai kwankwasa zuciya suka tilanta ta kiyama abinda zaka gani da abinda zaka ji da abinda zaka saurara daidai jikinka zai dole ya kwankwasa maka zuciya ranar ta kiyama ga mala'iku kana kallo suna zubowa ga kura ga zaki ga kirkeci ga buri ga mage ga zaki ga canwa ga tsira ga akuya gida ga tadaji barewa ga damusa ga abin nan ga kirkeci ga mutum ga mala'iku ga aljannu a fili guda daya akwai abin tsoro ko babu dole ku shine Allah ce alhaqa milka za su zo da irin wannan abubuwan ban tsoro wa ma adraka mal haqa kazzaba samud wa adun bil qari'a wato bayan wannan ma akwai wani suna a cikin waɗannan ayoyin wa amma samudu wato Allah ya ce saboda an halakar da su da irin wata tsawa mai wuce gona da iri take tsabiya suna na goma sha da tsamatul kubra bakin bala'i ko balbalin bala'i kina tsamatul kubra kamar da Allah ya ce Allah ya ce faiza da atqamatul kubra yayin da wannan bala'i babba yazo shine satin kiyama ko balbalin bala'i yazo wato duk tashin hankali da ake duk yadda mutum ya samu kansa idan ka fado daga jirgin sama kuma jirgin saman ya kama wuta ba dai iyakacin mutuwa mai hatsari kenan ba wallahi ba ga bala'i ba kamar ran tashin kiyama bai kai ba wato balbalin bala'i da tashin hankali yana ranar tashin kiyama shine Allah ta fara ta ya su tsama dan a tsama harshen larabci abu wanda ya fi kowanne tashin hankali fa idza ja ta tsama tul kubra yayin da wannan babban bala'i ya zo me zai faru Allah ya ce yawma idin ko wannan ko yawma yatazakkaru al-insanu a wannan rana al-insanu yatazakkaru zai tuna masa abin da ya aikata min khairin wa sharri na alheri ko sharri na alheri ya tuna ina ma yayi fiye da haka nan na sharri kuma yayi bakin ciki yasa yayi wannan aiki na alheri amma tunanin da ba zai yi amfani ba ina fata an gane ko wannan rana mai wahala ce har yanzu daga cikin sunanta na goma sha takwas da sha bakwai ana kiranta sakha mai toshe kunne saboda bala'i in ka zo gaba ɗaya ba ka jin komai sai dai ka dinga kallo kallon ma ba mai amfani ba ina Allah ya ce malam fa iza ja'atun Allah ya ce fa'iza da ta sokho yayin da mai kosa kunne ta zo tsawa ita ce ranar tashin kiyama da ta zo jirif shi ke nan magana ta tsare ka daina jin komi na fahimta ka daina jin komi na farin ciki ka daina jin komi na daɗi sai dai an baka littafin ka hannun dama to anan ne za ka fara jin daɗi mai toshe kunne sunanta na goma sha takwas ana kiranta azifa akan wata sura Allah ce azifatil Allah ya ce azifatul azifa mai kusantowa ta kusa azifat ta kusa al'azifatu mai kusantowa sai Allah ya ce in ta zo din akwai mai ture ta laysa la laysa laysa la laysa la laysa la min dunillahi kashifa wato in ba Allah ba babu mai warware bala'in da yazo a cikin wannan lokaci na tashin kiyama ko akwai shi sai wasu suna dariya suna ta jin daɗi wani ma zai kwana zai yana kiɗa yana rawa sai Allah ya ce a famin hadal hadisi sajab Allah ya ce a famin hadal hadisi sajabun daga wannan zancen kuke kuke mamaki da ake gaya muku abin da zai kasance ranar tashin kiyama shi kuke jin mamaki sai Allah wata hakuna kuke wasa kuke tawargi kuna ta dariya wala taba kona ba ku yin kuka Allah ya ce wa antum mustamiruna ala baghikum wa kufrikum wa shirkikum kun kun doge kun ci gaba akan zalincin ku da shirka ku da kiyayya ku ga Allah wa antum samidun abinda ake nema a gurin ku gashi fasjudu ko haka mai da fa'un da farko kenan fasjudu lillahi ku yi sujada ga Allah wa abudu ku bauta masa abin da ake nema guri na da kai wannan ita ce tafi kiyama sunanta na na goma sha tara alqari'a kamar yadda muka karanta wanda mun karanta shi Allah ce alqari'a mai kwankwasa mal qari'a menene mai kwankwasa din nan wa ma adraka mal qari'a wa menene ya sanar da kai abinda ake kira mai kwankwasa shine alkiyama was sa'a wato ita ce kiyama ita ce sa'a kaza qala ammatul mufassirin haka nan yawan malaman tafsir suka wada wa zalika annaha taqra'u al khalaiq bi ahwaliha wa afzaiha tana bugan zukata da halitta gaba daya da abubuwan ban tsoronta da firgitarwarta wa ahlul lugha yaqulun تقول العرب قرأتهم قرأتهم القارعة العرب أسكتي واتومي قنقصة تقنقشيس كو فقرتهم الفاقرة واتومي فنفكي واتفقكيس كو مي فنفري واتفنفريس إذا وقع بهم أمر فزيع إذا منا بمثال هنكلي شفيس كما يدمال ابن أحمد يكي فدا ونمواكيني يتي وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لذاهت عنك حينا yace wa qari'atun min al-ayyam wani abu mai tada hankali cikin kwanakai ko cikin kwanaka laula sabiluhum in ba dan hanyar su da aka hore musu ba la zahat anka hina da ta gusar da kai daga inda kake a wannan lokacin ala kulli halin al-qari'a mai kokosa zuciya mai tada hankali Allah ya ce wa ma adraka mal qari'a kalimatu istifham ala jihati ta'zim dan girmamawa ya sanar da kai me ake karanta wannan alqari'a ne gonkosan nan wa tabkhim li sha'niha kamar yadda aka karanta wadancan ayoyi Allah ya ce yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsur ranar da mutane za su zamo kamar wasu fari daidaitattu ko ko kwari waɗanda yake daidaitu farash wato jam'i na abin nan kwari waɗanda yake ana kiransu wato a daidaitun kwaruwan da suke kamar irin fada wuta din nan in ga wuta su suna kokarin fadawa wato sune Allah ta kalfara shi mabasu yawma din nan masumun ala barhi taqdiruhu takunu alqari'atu yawma yakunu an-nas ranar kwankwasan nan za ta karance a wata yawma yakunu an-nas ranar da mutane ya fito garau ko so kun kun ban ce da miji da ba an ce yawma yakunu an-nas to yawma din ya masa zarfiya wato wani fi'ili ne wanda aka share shi takunu alqari'atu wato ismu ismu ismu abun nan kenan takun khabar ya takunu takunu alqaratu yawma khabar khabar menene kenan khabar takun ne takunu alqaratu ranar da wannan mai kwankwasa za ta karance yawma yakunu nasu kal farashil mabsut ranar da mutane za su zama kamar wani kwari waɗanda aka ɗaire ta qala qasada alfirashu abin da ake nufi da irin waɗannan kwarin at-tayru allazi yatafaqatu fil nar was saraj dan tsuntsun nan da yake fada a wata kowa jikin fitilu wato kamar irin gina kenan ko shi a inji malan qatada alwahida farasha wa qala abu ubayda qala alfarra innahu alhamad at-ta'ir tsuntsun nan wato wanda shi ma yake zuwa fada wata kowa kun wata na ta gilmi a gurin min ba'udin wa ghairihi ko kuma duk wani tsuntsu mai tashi wanda in ya ga wuta yakan girma wajen to da shi ake inji malan abu ubayda min ba'udin sauro ne ko wanansa ومن هو الجراد daga ci akwai fara wa huwa atyashi min firasha shi kuma wajen tashin sa fur din da yake ya fada cikin wuta yake ya ma fa sauran wato irin waɗannan abubuwan wa fi sahih muslim an jabir qan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ce masali wa masalukum kamasali rajulin aw qada naran kwatan kwatina da ku yadda nake a gurin ku inji annabi yana nuna yadda yake tausayin yake kaunar al'ummarsa yace yadda nake tsakanin ni da ku kaman mutum ne ya kunna wuta faja'ala al-janadiba wal farash yaqayqana fiha sai jare da irin waɗannan fada wuta irin waɗannan ƙwari da ake cin jigijigi ko wato suna zuwa suna kokarin fadawa ciki wa huwa yazubbuhunna anha yana kokarin ture su daga wannan wutar haka nake a gurin ku ina kokarin ture ku daga azabar Allah kuna kokarin sai kun fada dole in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana akhidun bi hujuzikum anin nar na kama wato gizar daurin mazanin ko abin nan gizar zanin ku dauka daura ta baya ina kokarin in janye ku daga wuta wa antum tuflituna minni ko min yadi kuna kwaciya daga hannuna kuna kokarin fada wuta in ji annabi wa fil babi an abi hurairata wal mabsuut al mutafarrid kalfarashin ma ba su faɗin nan wato da aka ce kaman ƙwari waɗanda suke ɗaiɗaitattu abu huraira ya ce ai almutafarriqa wanda suke ɗaiɗaitattu وقال في موضع آخر كأنه جراد منتشر أو سورة تنكو wato yau mai kharji na mai aji wannan ajida Allah ya ce yau mai kharji na mai ajida ranar da za su fito daga cikin kaburburan ka annahum kace su jaradun fari ne mun tashirun da suka daidaita irin farin dango da ake yi dinnan da kaka ko cikin damuna kace su ne kawai haka fita da za su dinga fitowa daga cikin kabari ranar tashin kiyama ka annahum muhutsayin dukkan su gaba ɗaya suna yin hanzari suna gaggawa zuwa ga mai kiran da yake kira a zo kafin kiyama yaqulu al-kafirun sai kafirai su kawace hada yawmun asir wannan rana ce mai tsanani dama wannan ranar alal kafiri ghairi yasir akan kafirai ba rana ce mai sauki ba ina fata an fahimta fa awwalu halukum kal farashi la wajha lahu ba wani na ce kal farashi ce ba wani abun fahimta nan gurin ya tahayyaru fi kulli wajhin ko ina ma yi zai bai iya gane gaba zai yi ko yamma thumma yakununa karjala da sanan zama kan fara li anna laha wajhan taqasuduhu fara in ta tashi irin waɗannan farin su suna da inda za su je da farkon a rude wato ku lura da yake sura mana tashi kiyama farkon da za a yi kiran abin nan mahotsayi ne ladda an tashi kawai kiran ake ji mutum bai san gaba zai yi yamma zai yi arewa zai yi kudu zai bai sani ba to daga baya kuma sai a shirya gane ina ne za a yi to shine za a zama kal jarad dan ita fara ta yi tasan da za ta yi amma kal farashin mabasus fa to kawai ta shi suke musamman ina za su yi ba in bigina ko irin jigi-jigi din nan da yake tashi in ya ga haske ya san da yake bai sani ba amma fara da suke tashi da kaka din nan ta san da za su yi sai ganta a wata kasar a wata kasar babu ka gane ko to haka ranar tashin kiyama abin zai kasance karan farko ba a san inda za a yi ba daga baya kuma sai a sai a gane inda za a yi wannan sura babbar sura ce jama'a akwai tashin hankali a ciki Allah ka ba mu ikon jarawa wa inna ma zutira ala lafazi ka qawlihi ta'ala wa ajazu nakhlin munqair wato an faɗe shi anan gurin wato an takaita shi yake mabasut al-mutafariq wal muntahir inna ma zutira ala lafazi an faɗe shi ne bisa lafazin sa kamar yadda ya kawo ta aya wato tushe na dabino wanda yake munqair wanda ya kare walau qala al-mabsuta ya kawo shi da jam'i فهو فقوله تعالى أعجاز النخل خاوية لون يكاش ما كان ياي سند يكاو أعجاز نخل خاوية أو تعير كأنهم أعجاز نخل خاوية كاتي كوتوشي نيكو كتسلن دبين ونوان ديكي آفات وقال ابن عباس والفراء والفراج المبصور كالغوباء الجراد كاتي ما هو كتي فارا يركب بعضها بعض صاحي أو صاحي كذلك الناس يجول بعضهم ببعض إذا بوئتوا wannan ya hau wannan ranar da aka tara su lokacin tashin kiyama haka za su kasance ranar tashin kiyama sai Allah ce wa takunu aljibalu Allah ya ce wa takunu aljibalu sai duwatsu su kasance kal'ihin ka ce wato abin nan gashin rago wanda aka je ni kun san ragunan mu ba su da gashi amma ragunan kasashen laraba da ashe za gashi buzu wani gashin ragon ya kai tsawon haka buza buza ina fata an gane ko to ranar in irin wannan gashi idan guguwa ta zo ko iska ta zo za ta rage shi to haka nan zuwa zuwa ta kasance ranar tashi kiyama ai ka suhul manduf a fi khifati sayriha wajen saurin sa hatta tastawi ma al ardi har ya daidaita kan kasa gashi a sama amma nan da nan ya zuwa kasa ya daidaita da kasa ya zama abu iri daya sai kuma Allah ya ce Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinu amma wanda ma'aunayyarsa wato suka yi suka yi nauyi wato da ayyuka na kwarai kenan ina fata an gane ko wato dan ranar tashin kiyama za ya za ya auna aika za a auna maka aikinka za a auna maka za a auna maka duk abin da ka aikata na alheri ko na shari ni ma za a auna ba wanda za a rage shine Allah yake ba mu labari wa amma man khaffat mawazinu wanda ma'aunayyarsa barakallahu fikum wa amma man saqula da mawazin wanda ma'aunai su suka yi nauyi wato ya zama ayyukan sana alheri sirrin jayi na sharri wato sallah zakka sada zumunci walwala taimakawa gajiyayyu taimakon marayu wato taimakawa rafi karatu jihar tarbiyyar yara barin zage-zage akan hanya hana yara tallace-tallace da zaman banza ayyukan sana alheri sun yawa saboda haka ma'auninsa sai ya yawa ranar tashin kiyama ina zai shiga wanda wani samu wannan Allah ya ce fa huwa fi ishati radiya wannan yana cikin rayuwa rayuwa yarjejjiya wadda Allah ya yarda da ita to bayan shi kuma fa Allah ya ce wa ma man khafat amma wanda ma'aunai su kuma ba su yi nauyi ba bi ma'ana ba su yi wato yayin yagun ayyuka zina an yi satar an yi amanar an ci cin mutuncin an yi girman kan an yi an wulakanta mutane an danne haƙƙin talakawa an gaya wa mutane ƙarya da sunan malinta an yi naɗi don a ruɗi mutane a ce malamai ne na gaskiya duk irin waɗannan abubuwa ko ba haka ba ne ranar tashi kiyama dukansu gaba ɗaya Allah madaukakin zargi ce ma'aunar su zai rashin nauyi in ma'aunai suka yi rashin nauyi ina za su yi Allah ya ce fa ummuhu hawiya wannan uwarsa ita ce hawiya wato ai maskanhu mazaunarsa ita ce wutar hawiya yaya take sanin ita wutar hawiya nan Allah ya ce wa ma adraka shin waye sanar da kai mahiya abin da ake kiranta ita wannan hawiyar nan ai ma hawiya waye sanar da kai yaya take ne ita Allah ya ce narun irin wata wuta ce hamiyatun mai tsananin zafi shadidatul harara wato ha'udun ha'un lisatati waslan wa waqafa wato in za a tsaya hamiya za ta wato ba za ta hamiya ba babu babu ta'un sai an sa wannan ha'u sakatun sai ta zo ba irin na amma ya tasalun bane amma ya tasalun wasu na ce amma wasu na ce amma ya tasalun babu babu ha'u din ina fata an gani wannan wasulun wa waqafan shine ma yake magana wato abin nan za wato Allah ya ce wato za a kone su da wannan wuta mai tsananin kona Allah ka saba mu ba dan uwana wannan sura ita ma mun zo karshen ta tunda mun zo karshen ta sai wata sura kuma mai kama da ita suratul takasuri tara dukiya ba kai ba gindi a tara dukiya dai bankuna dukiya ƙasashen waje dukiya kowane babban birni na jiha gidaje kowane kamfani shaya mai shaya ne da hausa hannun jari ba faɗa hannun jari da ko ina sa ni kawan ba zai mutu ba in an taba yan naira dubu ɗari ta kai ayo an kashe kuɗi mutumin banza sai samu dubu ɗari biyar kullum amma da ya kashe dubu ɗari da ne yake ya kashe kuɗi mai yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wanda zai samu miliyan a wata ɗaya amma wallahi in ya kashe dubu hamsin don Allah wallahi sai ya shekara guda yana mabarkin ya kashe kuɗi saboda bala'i wanda dai mujimi Allah yake cewa akan wannan surar
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم da أياكم التكاثر حتى زرتم المقابر كما تعلمون ثم كلا سوف تعلمون sunan Allah mai rahama mai jin kai suratul takasur makiyya a makka ta sauka shi ya samana aya wato ayoyin ta guda takwas ne mawdu'uha ar-ra'isi an-nahy an at-taka an tabahi bi kasrati al-amwal abin da take karantarwa wato kada a dinga yin alfahari da jiji da kai da yawan dukiya wan nafar da kuma mutane ko magoya baya wa munasabatuha lima qablaha zammul lahina munasabar ta alaƙata da sura da ta wuce zargin masu wargi wal munshagilina an an kiyama ko mushtagilina ko wanda suke shagalta barin tashin kiyama amma to mushtagilina da munshagilina zai faɗa da larabci ya fi daɗi a larabci ina fatan gane ko in ka ce in shagala bi nafsi ishtagala kuma shi din ma ya shagalta amma in shagala ya fi ya fi mutsawa'a wato wal mushtagilina bi nafsi wato masu shagalta wato kenan da duniyar amma in shagala ya shagaltu da zuciyarsa bai ma kula da abin da yake lahira law kana bil faradi لانه ليس في القران ليس هذا القران يقول انه لا رسينه كو to nan ko a ce mun shagile na yafi munshagilin an al-qiyama sun shagaltu barin ranar tashin kiyama fa fil hadisi ya zo cikin hadisin annabi qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ce ala yastabiu ahadukum an yaqra alf aya fi kulli yawm in da ɗayan ku ba zai iya karanta aya dubu ba kullun qalu suka ce wa man yastabiu an yaqra alf aya wa zai iya karanta aya dubu kullun ya manzo Allah aya aya har dubu qala ce ama yastabiu an yaqra alhaakum at-takathur in da ɗayan ku ba zai iya karanta alhaakum at-takathur ba cikin ku wanda duk ya karanta ta to kamar ya karanta aya dubu ne wato wannan wannan surar wannan duk daga yasi aya nawa wanda ya karanta ta kamar ya karanta aya dubu ne bari ku ji abin mamaki ita wannan sura wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da ya tsauro daga makka zuwa madina babban mai masaukin sa kun shi ko waye abu Allah ya fara ta yawala abu ayyuba al-ansari shine mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ayyubu akwai al'ada da ya saba yi wa manzon Allah diyan macin duniya zai shirya annaba abinci bai sanya aka wani ba tun da ranar da manzon Allah ya sauka a gidansa bai taba daina ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gari ya gari ashe dan na safan ma da ake samu abin yammar ba samu ba rana ta tashi kuma cikin manzon Allah ya tashi hankalinsa ya tashi ya rasa yadda zai yi yace yanzu abin da kawai ya kamata yi barin tashi je gidan Abubakar in na je gidan Abubakar na dan samu wani abinci ya fita ya kama hanya kenan sai ga Abubakar yana bin gindin bango saboda tsananin rana ya ga Annabi a cikin rana ya fito ya rungume manzo Allah ta bi abi anta wa ummi wa ma akhrajaka hadhihi sa'a ya rasulullah ya fita da kai a wannan lokacin ya manzo Allah sai manzo Allah ya shirye kalle shi ya ce ya Abubakar inna ma akhrajani ju' أرجو إنني حاولت أن أجد شيء أتناوله ولم أجد وتفكرت ألا أذهب إلى أهدي إلا إليك سنيتنا نم وذن جي وجنسا سيرين جي وجنسا سيت والله بأبي أنت وأمي ما أخرجني إلا الجوع ni ma ba abin da ya fito da ni sai yunwa sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan to biya za mu fito mu tafi gidan Umar a tafi gidan wa shi manzo Allah ya fara tunawa daga abubakar saiwa sai suka nufi gidan umar kafin su je gidan umar sai gashi kuma ya kama hanya zai je gidan abubakar yana haɗuwa da su ya tuna huma za Allah ce man nabi akhrajaka hadhihi sa'a ya rasulullah in ya fitar da kai a wannan lokacin ya manzon Allah yace wallahi ma akhrajani sa'a illa al-ju' ya umar wa qultu innani amurru bi abi bakr kai ajid shay'an nace bazan fita gidan abubakar ko na samu wani abu walam ajid ثم تفكرنا أن نذهب إليك كي نجد شيئا ما كي تناني بل مجوجنك كوزا مسامونا أو شو والله ما أخرجني من بيتي إلى أبي بكر إلا الجوع ni ma ba abin da ya fito da inda gida gida abokan nan nufayin wace ta koro ni za ka yi daku da kuma ukun ta tsaya gaba daya abu ayu baka lokacin abincin sa bai ba za a koma gida manzo Allah ce wallahi yin wannan ba zan iya daurewa in koma gida da ita ba sai abubakar ya ce ya rasulullah kai ma baka daure ba ba ta namu to biya za a yi haka za a to mu tauki gidan abu ayuba abu ayuba yanzu kila yana gora to mu daije shi kenan sai aka tauki gidan abu ayuba na masaukin mazala sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum matar ta ji sai shiru ta ce wannan manzan Allah ne a cikin sai ta addu'a Allah ka alfa ta kansa dan anjima salamu alaikum tana shakawa a jikinta addu'ar maza'an aka assalamu alaikum na uku ta ji dai sarai tun da ba nan sai mu koma ta ce wa alaikum assalam wa rahmatullah shi ke na sai ce wuf sai ka mutu ta sare escape door hanyar bayan gida shi ake kira sare saboda ita ta samu abu ayuba a gona ta shekau ga manzon Allah ya zo kuma ba abin da ya sa manzon Allah a wannan lokacin kai ma ka sani damuwa ce sai ka san me za ka yi da amma eh abincin da ake an gama tace ana kai ina nama tace babu ya kawo taure yanka a yan a soya wannan wannan a gasa wannan a dafa ai muna da nono tsatsawa ko tace akwai shi yana nan ya sada jiki tace dauko shi ko akwai wanda aka tatsaya tace akwai ko da binan mu na gona fa tace akwai kala goma sha biyu to sauran abu akwai ruwa mutum ta ce akwai a salka buri kaza akwai a buri kaza ta ce don a ɗauko ya ji a sa ramadan Allah kafin ya shiga gona shi kuma ya ɗauko rutsaf ya ɗauko wannan ya shingo abubuwa haka na ababen marmari kafin ya zo matar abu ayuba ta zo ta ansa sallamar manzon Allah ta shirya abinci kala kala abu ayuba ya zo abu ayuba ansari ya zo ya samu wannan abinci da shi da abokansa aka jiwa aka dan taba dafaffen nama aka taba soyayyen nama aka dan taba farfesu aka jiya nono wanda ya gama jiki aka dan kurba aka ce to sai a kara da madara kuma wanda yake sabuwa mai dumi dumi aka kara aka ce ka ya kamata kuma aka tumurul madina da minan madina iri aka wannan dan taba sa alin shi ido aka ruwan sanyi abu kai manzo Allah kun san me ya tuna wannan sura ya tuna wallahi shalhakum at-takasur hatta zur kalla sawfa thumma kalla sawfa kalla law ilm al-yaqin la tarawunna thumma la tus'alunna yawma idin wallahi ya kana sai manzo Allah ya fashe da kuka sai an tashi kiyama sai an tambaye ku waɗannan ni'ima ni'ima ɗaya rana da annabi ya ci sai yake tunanin sai an tambaye shi da Allah ku zo gurin karya muku gani abu nawa muke ci inna lillahi wa inna ilaihi ma nura aljanna na akwai nauyi ko Allah ka shigar da mu wallahi sai dai Allah shigar da mu da rahama abin ni'ima ɗaya rana annabi tuna shine shahidin da ya samu koro wannan kisa ina fatan kun gane ko Allah ya ce alhaakum wattaqatu wato san wato yawan tara dukiya alhaakum ya shagaltar da ku ai shagala kuma an ta'atul lahi an al qiyama ya shagaltar da ku barin biyayya ga Allah ko tashi kiyama at-takathur yawan san tara dukiya ai at-tafakhur bil amwali yawan alfahari da dukiya wal aulad da yaya wal rijali da mazaje har wani lokaci ne malan Allah ce hatta zurtumul maqabira har kuka ziyarci kaburbura bi ma'ana bi an mutum wato kun mutu fa dufintum fi aka rufe ku a cikin kaburbura maimakon shagaltuwa ana tuna yau zan samu miliyan kaza ji ba zan samu miliyan kaza ji kaza zan samu aiki iri kaza ba har kun koma cikin kabari hatta zurtumul maqabir sai Allah ya ce Allah ta kalla rada an tsawa an tashagula an ta'a ku shagaltu ku bar biyayya ga Allah ku bar yin salloli ku bar yin karatu ku bar biyayya ga Allah ku bar zumunci ku bar sada zumunci da yan ku dinga zagin mutane ba gaira ba dalili ku kai kowa wata ku kadai ne yan aljanna ku da ta irin waɗannan abu kalla Allah ta tarfi soba ta alamun za ku sani sa'annan ثم كلا سوف تعلم سأنا ذاك سني إن جاء الله سوء عاقبتي ma tafakartum mummunan abin da kuka yi alfahari da shi inda nazari fil kabari yayin da za a cire muku a cikin kabari sai Allah na'am Allah ce kalla haqqan gaskiya law ta'lamuna ina ma kun sani ilmul yaqin sani irin na gaskiya ai ilmin yaqinan aqibatu tafakur ilmi na gaskiya karshen irin wannan alfahari da san dukiya da san yaya ko da nuna jiji da kai da mulki da jama'a da kun san karshen abin da zai karance ma shagaltun bi da ku shagaltu da shi ba ko ma shagaltun bi sai Allah ya ce la tarawun al jahim za ku ga wutar jahima annar wato irin wata wuta ce jawabin qasam mahdu jawabin wannan rantsuwar la tarawun din an share wa zuma minhu lamul fi'li an share lamul fi'li ma وعينه وعين سدان عين الكلمة ولقي حركتها على الراء أن جيفا حركة أكا الراء لتروننني وتساكر لترون كوي وتصود أبنا توالي ساكنيني saboda masu daurin sun yi yawa sai aka mai da shaka ce latarawunna na ko latarawunnanna ina fata an gane ko wanda suka karanta sarfa ai sun san irin wannan shine Allah ya ce za ku gani wato wutar jahima gani irin na hakika sannan Allah ya ce Allah ya ce sun mara tarawunna sannan za ku ganta ai takidun aina laƙin gani irin na hakika masarun li'anna ra'aya wa ayana bi ma'ana wahid gani irin na yaqini ai ya zo a larabci ma laysa da khabaru kal mu'ayana ba kal mu'ayyana ba laysa da khabaru la Allah ku faɗa yanzu yawa laysa da khabaru kal mu'ayana eh labari bai kai a gani kiri-kiri ba to ranar kiri-kirin za ku ga wutar jahima din dan ka ga mu muna yara abin da ke lissar kabar kar muayyana larabcin shi ya zama na bahaushe ba muayyana ba in an ce muayyana wadda ka bayyana ba wadda aka muayana min ayana yu'ayin muayanatan ayana ya gani yu'ayin yana gani muayanatan gani kiri-kiri da ido lissar kabar kar muayana Allah ta za ku gani la tarawunnaha haka na ko kuma la tarawunnaha ayna laki za ku ganta gani na hakika kuma in kun ganta ba kyale ku za a yi ba sai Allah ya ce Allah ya ce sun mala tusalun na sa'annan za a tambaye ku kuzufa min hu nau'ul raha li tawali annunat wato tusalun na asalin sahima tusalunan na ne shi ma an cire shi saboda tawalin sakinaini wawu damirul jam'i lil tada'i sakinaini nono kuma an shigar da ita daya cikin daya wato tun da nonon nonon sun zama guda biyu ɗaya ɗaurariya ɗaya mai fataha sai aka kara ce la tusalunna na tusalunanna ba ni ba Allah ya ce za a tambaye ku yawma idin a wannan rana tashin kiyama anan na'imu daga ni'imomi ai ma yusa da zabi bihi fi dunya min as-siha abinda ake jin daɗi da shi a nan gidan duniya na lafiya wal faraga da rashin aiki wato mai wahala wal amna da aminci wal mat'am wal masraf da abinci da abin sha wa gairu zalika wa inna ma huwa za'id ala ma la budda min wato abin da ya zama ƙari akan abin da ya zama tilas wa su'al inna ma huwa fi mawqihi fi mawqihi al-hisab tambaya da za a yi wato inda za a yi sabi ne ranar tashi kiyama summa din nan da ake kawo wa summa la tusalun nan ko aka kawo litartib al-ikhbari dan jera magana ta labarin da aka kawo la lil ma'nawi ko wato li anna su'ala qabla ru'yatil jahim domin tambayar kafin ganin wutar jahima ne wato ku lura da irin waɗannan abubuwan Allah ya mana dace ita ma wannan sura ta ƙare sai wata babbar sura kuma ita ma ga ta ƙaramar sura kuma ga ta babba wata sura ce wannan alaran mamuji na'am Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai nan Allah ya yi rantsuwa yace wala na rantsi da zamani wato ita suratul asr kamar da muka sha faɗa maciya ce ko madaniya kuma ayoyinta guda uku ne abinda take karantarwa wato tabayyul umr fi ghairi qa'atillah wasu tozalta rayuwarsu wajen biyayyar da ba ta Allah ba wannan sune take zargi abinda take karantarwa kar aiki na sai Allah ya fara da rantsuwa malam yace aqasama Allah bid-dahr aw ma ba'da az-zawali Allah ya rantsi da lokacin la'asar ko kuma da zamani ko kuma bayan kaucewar rana ilal gurbu zuwa fada fadaru fihi al-ajib zamani in Allah ya rantsi da shi akwai abubuwan mamaki mun haisu tasarruf al-ahwal ta yadda halaye suke canza wannan zamanin hali kaza ne a wancan zamanin kuma hali iri kaza ne mun sarra wa sarra kowa barra ga abin farin ciki ga abin ciki wasiha wa subu ga lafiya ga ciwo wal gina wal faqar ga wadata ga talauci wal zaman min jumlati usul al ni'am zamani yana daga cikin asalin ni'ima wa huwa ashrafu min al makan zamani ya fi guri dan wani zamanin sai Allah ka maka cikin sauki da yalwa ina ba ta gane ko ya fi guri wani guri ko bai canza ba hada sama Allah bihi li annahu li kaunihi ni'matan khassa aw khalisa la aiba fihi Allah ya rantse da shi saboda ni'ima ce shi zamanin kenan babu wani aibi a cikin ta innamal khasiru wal mu'ib al insan mai hasara wanda yake mai laifi shine dan adam wa qila al asr ko salatul asr sallallahu asr wato li annaha salatu wusta kaga malam kenan dan ita ce salatul wusta an ba manta ba a bakara sai ce salatul usra ita ce me sallah asuba ce a suratul bakara amma anan sai ya kasa yadda hadisi ya zo da ita shi yasa wato wannan wannan dattijo a yi masa uzuri duk abin da ya kawo wanda aka ga ne kamata a yi tambihi a yi tambihi amma ba zargi ba wasu ɗalibai suna ganin kamar wannan malamin malami na da kwakwalwar da Allah ya bashi da kaifin hankalin da Allah ya bashi da tunanin da Allah ya bashi wallahi ko a wani zamani Allah ya bashi ilimin wannan kwakwalwar da kai ba kalin Allah ya bashi ilimin da za a amfana da shi ina fata an gane ko Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta masa ya sa ya huta yace ita ce salatul wusta wa biha takhtimu fara'id an-nahar da ita ne ake cike sallolin da yake na farilla na wuni ai da ma kun san kun sha jin hadisin wato ya ta'ad abu fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح فإذا سئلوا إلى ربهم سألهم وهو أعلم بهم wato mala'iku suna ta kai kawo a kanku wato suna haɗuwa a lokuta guda biyu suna haɗuwa a lokacin sallar la'asar suna haɗuwa a lokacin sallar asuba idan sun je wajen ubangiji zai tambaye su ya kuma sanya da ya suka bar ku ya sanya da suka same ku amma sai ya tambaye su yaya kuka samu bayina sai wajadnahum wa hum yusallun mun same su na sallah wa kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayan taraknahum wa hum yusallun wadanda za su wuni tare da ku da su ba suke zuwa wadanda za su kwana da ku mala'iku su kuma da la'asar suke zuwa ko wadanne wadanda za su kuma koma da la'asar suke tashi wadanda za su koma da rana su kuma da asuba suke tashi ko wadanne da masu zuwan da masu tafiyar ko wanne sun zo sai Allah ya tambaye su a karkashin wannan muke ta jan hankali wato a kiyaye lokacin wannan salloli guda biyu sallar asar da sallar asuba musamman na sha bayani akan wannan masu yin sallar abin nan sallar la'asar karfe uku karfe uku da goma karfe uku da kwata karfe uku da ashirin har da ashirin da biyar ma wato a tsawon shekara ba a samun cikakken wata uku la'asar tana yi karfe uku da minti ashirin da biyar ba a samu a tsawon shekara ko babu inda za a ce karfe hudu lokacin la'asar ya wuce ko muktarinta ya wuce ko akwai a tsawon shekara guda saboda haka waɗanda suka zaɓi yin sallar la'asar ƙarfe hudu nake ganin sun fi dacewa ina fatan ku gani ashahid Allah yana rantsuwa da lokacin sallar la'asar a ai addahar shine zamani inji Abdullahi dan Abbas wa gairuhu fal asr misal addahar wa min qawl ash-shayr wato kamar yadda wani mawaki yake cewa sabilul hawa wa'arun wa baharul wa barul hawa gauru ويوم الهوى شهر وشهر الهوى دهر دالله kaji magana mai ban sha'awa sabilul hawa hanyar san zuciya wato hanya ce ta daji ba komai a kanta wa baharul hawa ko jin san zuciya gumru ko gamru wato zurfi ne da shi wa yawmul hawa ranar san zuciya shaharun wata guda ce wa shaharul hawa wata guda na san zuciya kuma darin shekara guda ne saboda ka a kiyaye son zuciya sannan a ƙarƙashin wannan tunda Allah in an ɗauki zamani ne to har yanzu zamani babban abu ne kar ka zagi zamani duk halin da ka samu kanka hadisi kudusi ya tabbatar da wannan inda annabi ce uzini ibn adam yasubbu dahara wa ana dahar dayyan wato dan adam yana zagi na dan yana zagin zamani kuma ni ne zamani in ji Allah ba zagin zamani duk halin da ka samu kanka sai ka ce Allah ka sauki amma ka ce wannan wannan lokaci Allah yayi kaza da wannan lokaci ai lokacin wannan Allah yayi kaza wannan shike da lokacin ko na Allah ne to Allah ce shine shine lokacin in kaza zage shi wa kaza ga to kada zage zamani ina fatan kun gane Allah ya ce yana rantsewa da zamani ko yana rantsewa da lokacin sallallahu alaihi wasallam saboda ni Allah ya rantsewa a nan Allah ya ce innal insana lalle shi dan adam ya arjin su dukkan dan adam inda yake babba da yaro dogo da gajere fari da baki na gabar da yamma Allah ce lafi khusur suna cikin asara wa khusur huwa tadyi'u umrihi wato tozalta da zamanin sa bayan abin da Allah ce wa zalika li anna kullu ta'atin tamurru min umri al-insan duk wata biyayya da take bi ko ta wuce ta cikin rayuwar dan adam imma an takuna tilka sa'a fi ta'a aw ma'siyah sai dai wannan lokacin da ya wuce dan adam ko da ya wuce shi da biyayya ga Allah ko yana saban Allah fa in kana fi ma'asiya ko huwa bil khusran al bayyin al zahir in dai wajen saba Allah zamanin ka ya wuce ka to kana cikin hasara wanda yake a fili Allah tsare wa in kana fi ta'atin fala alla ghayruha afdal in wajen biyayya ne wanda take bai ta fita wa huwa qadirun ala al-ityan bi zai iya zuwa da kyakkyawan fa kana fi da ghayril afdali fadiyan in mutum bai abin da yahu ba to ya wulakantar da lokaci da wannan sura malamai suka ja hankalin matasa maza da mata a kiyaye da lokaci a kula da lokaci kar ka bari kana ganin a yanzu shekara ka goma sha uku ko shekara ka sha hudu ko sha biyar ko ma sha bakwai ka gama sakandare ko sha takwas kuma kana cewa sai nan gaba za ka je ka yi diploma ko nan gaba za ka je ka yi digiri wallahi ta bayyana lil lokaci in kana da ka fursa hawal bi qadar ma tastati an tastamir wala tatawakkal in kana da lokaci kar ka tsaya mu ci gaba mata ko namiji irin waɗannan yara da iyayensu suke dora musu sallayen mata wai za a mata kayan daki in bata yi sallar ba mu da Allah ya dora mana talauci da me za a mata kayan daki sai a dinga dora ƴan mata sallah ka ganta da ayaba ka ganta da gada mai kunso ka ganta da kuli kuli aka wata ma ka ganta da arkaki wata ka ganta da kwakumeti wata ka ganta da gada mai gishiri wata ka ganta da kato da gele kun san kato da gele mutanen jihar ba ku san kato da gele ba yawa shinkafa da wace shine kato da gero wato hada ya shinkafa da wace sai a dan sa mai da yaji shine shine kato da gero yana maka na shine kato da gero a a ina wannan dan wannan dan malele sunansa hani mala mala ibrahim wala yanabiyuka mithlu khayyur kai dan jabu ne ai wala ya nabi wa kai da khabir ai wanda ya zama malam madori da hadeja ya zauna a gumi ya zauna a Kano a wancan lokacin ba yanzu ba har yanzu ko da ka san kato daga lamala ibrahim da ka san kato da gili to Allah ya mana dace wato in ka ba da taro a wannan lokacin aka baka kato daga ladan gishirin nan wallahi an ka san kaji ka sha ruwa sai ka wani kana yi haka da ibrahim suke ina fatan ka gane ko to haka sai a dora ƴan mata waɗannan tallace tallace yara kuma a bar su a gida kaga yaro karami wai ba zai je makaranta ba yazo kullun yana in ba a bashi kunu bai dinga zagin uwarsa a nan garin naji akwai yaron da ya doki uwarsa ta hana shi ta hana shi kokoro ta a nan da fa wata irin musiba ta wuce wannan rashin tarbiyya ne kuma abin da Allah ya jarabu mutanen da suna da san yaya ko in ce mutanen Najeriya suna da san yaya da safe yaro in an yi sallah wani uban ba zai iya tare dan ya sallah asuba ba yana kallon shi ku kare yaro ne don Allah yana bacci yanzu da ya tashi makaranta zai tafi shikenan an kyale shi wannan lokacin ya wuce za ta fa banza a tare shi ya zo ya sallah ya saba in ya saba duk abin da ake ji na damuwa a wannan lokacin Allah zai faranye da kuma in ya girma ya tashi yana sallah wallahi bai daina zuwa sallar har har ya gama rayuwarsa sannan kar ya dawo gida daga an yi sallah shi na je na yi sallah sai ko ma kai karatu sai ba malam ki zo ni koya maka ina fatan ka gane ko ko kai alhaji in baka iya mata uwar ta koya masa dan ita ai tana zuwa islamiya ko ta koya masa a wannan dan tsakanin mai albarka minti 30 minti 40 wallahi yaron ka a shekara biyar sai haddace alqur'ani me zai wata da shi ga shi yana zuwa islamiya sai yana zuwa boko sa abinda duka ce ne ma na yi amma abinda mutanen jos na ga sun fi ai ba da karbi idan yaron su yazo ya sallah mai kokarin kenan da safe ya koma gida in ya koma gida ya koma ya bacci kafin ya sha koko ko sha koko ko ya shafi in ya shafi in ya tafi makarantar boko in ya dawo da yamma ya wuce wajen makaniki ko wuce kasuwa ina na Allah a kun ga an baro Allah nasa babu ko duniya kawai ake rayawa za ku gaya wa Allah ranar tashi saboda kan yayan ku sun lalace kuna cewa ai a lokaci ne yaran shi ai sai suke ba mu san inda suka debo ba kai ka kare su suka debo mun san in kayi Allah zai batar da wanda ya ga damar ya batar amma dai kai man da an samu na kishin sun biyawa saboda ka karku kyale Allah yana rantsuwar zaman wannan ga lokaci ya kure wannan sura sai dai mu rasa aya kanta mu tashi akan ta gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu barakallahu